وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يوم الاثنين عشرين وتن جماد الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan 11 shekara ta 2023 za mu dora cin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura ko a wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu kano nigeria insha Allah yau za mu fara farkon sura wadda ita ce suratul qasas suratul al-qasas suratul qasas sura ce ta 28 a cikin alkur'ani mai girma a jerinta ita ce ta 28 in ka irgo daga sama a tartibul mus'af Allah ya saukar da ita bayan ya saukar da suratul naml bayan an saukar da suratul naml aka saukar da ita tartibin saukarta daidai yake da tartibin ta a cikin alkur'ani tana da ayoyi 80 daidai imam al-qurtubi ya ce sura ce makiyya kullaha fi qawlil hasan suratun makiyyatun kulluha fi qawl al-hasan wa ikrima wa afa waɗannan manya-manyan malamai cikin tabi'ai al-hasan al-basri imam ikrima imam ata duka sun ce yar makka ce imam ibn abbas ya ce da shi da imam qatada illa ayatan nazalat baina makkata wal madina sai aya guda daya da allah ya saukar da ita tsakanin makka da madina wasu suka ce a aljuhfa ne a lokacin da annabi ya hijira zai tafi madina wace aya ce wannan innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad wannan ayar yar tsakanin makka ne da madina yahya bin sallam yake cewa balagani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hina hajara labari ya zo min cewa annabi lokacin da ya hijira nazala alaihi jibrilu bil juhfa jibrilu ya sauka a kansa a wani wuri da ake ce da shi juhfa wa huwa mutawajjihun baina makkata ila madina yana tsakanin makka zuwa madina sai jibrilu ya ce da manzo Allah tashtaku ila baladika allaci wulita fiha kana shauƙin ka je garinka ne inda aka haife ka can annabi ce yi sai Allah ya ce da shi innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad wanda ya saukan maka da alqurani zai mai da kai zuwa gidanka garinka ita wannan sura idan mutum ya lura ya sa ido sosai ya kalle ta akwai abubuwa da yawa a cikinta da yawan abin da ke cikin surfin ƙasas akwai ƙisoshi ya sa ka ce da ita ƙasas musamman ƙisar annabi musa alaihi salatu wassalam surar ta fara da faɗin Allah ta'ala tasimim arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين kadan kadan kadan alarama ka har ka shiga labarin gaba daya cewa ne ka bude mana kawai ita surar kawai abin da nake so ku ji ba tafsirin na fara ba ta fara da tasimim ta'un sinun mimun wannan sirri ne na alkur'ani malaman tafsir suka ce li kulli shay sirr komi da ka sani yana da sirrinsa وسر القرآن الحروف المقطعة سر القرآن يسوني وأن الحروف المقطعة حاميم كاف هايا عين صاد صاد نون da sauransu qaf wannan sirri ne na alqur'ani tunda sirri ne shikenan ba sai an gaya maka me ba wasu suka ce harfa ne da ba wanda ya san me ake nufi sai Allah to haka Allah ya bude ya ce tilka ayatul kitabil mubin wancanin ka ayoyi ne na littafi shine alqur'ani mabayyani tabbas alqur'ani littafi ne bayyananne Allah ya ce manzo Allah natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi za mu karanta maka wani bangare na labarin Musa da Fir'auna da gaskiya li qaumin yu'minun ka karanta wa mutane da suka yi imani to surar abu na farko ta yi magana akan ita kanta mahaifiyar annan Musa kafin mu zo arama ka dan shiga ciki ka nemo mana farkon kisar ummi Musa a ciki Allah ya yi magana akan mahaifiyar annabi Musa bayan da ta haife shi da kuma irin halin da ta shiga ita mahaifiyar annabi Musa lokacin da ta san cewa ɗanta an tsince shi mugun hannu ya tsince shi don lokacin ana kisa duk wacce ta haifi ɗa namiji fir'auna sai ya kashe shi da haka da ta haife shi sai ta tattare shi ta sa shi a akwatu ta wulla shi a kogi a nil ya aka yi ya aka yi can ruwa yana tafiya da shi bai datse ba har fir'auna ya hango shi ya ce a ɗauko masa shi aka kawo masa shi duk surar ta yi bayanin wannan abu فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا zamu zo mu karanta da abin da ta gaya wa ‘yar uwarta tana da danginta ‘yar uwarta ta ce ga abin da nake so a yi ka a kashe min ɗana amma ba ɓoye da irin falalar da Allah ya mata da rahama ta sa abun mamaki ta haifi ɗan ba ta shayar da shi ba ta wullar da shi ta jefa shi a cikin ruwa ta ce Allah ya tsare shi da yake annabin Allah ne kuma Allah ya tsare shi kuma har Allah ya sake dawo mata da shi faradar nahu ila ummihi kai ta ɗan rayuwa malam menene farkon isar وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت ل... وقالت
نعم
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون
sai mai kuma وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين me ta ce wa yar uwar وقالت لأخته قصيه na'am فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
duk abin da na faɗa gaba ɗaya ba wata ayar da zan fassara yanzu tunda ba fassara na zo yi ba kawai na so alramma ne ya ba mu kanin labarai irin abin da ya faru tun daga haihuwar shi kansa annabi Musa shi yasa ya kace da surar suratu al-qasas da mu zo mu bita fassara dalla dalla dake dake kamar yadda muka saba kuma na gaba arama har yanzu za ka yi wata tafiyar Allah ya mana bayani akan falalar da ya yi wa annabi Musa daman na gaya muku wajen rabin surar wajen rabin surar duk akan annabi Musa ne Allah ya bayani akan falalar da ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ba ta yi falalar da ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam na ainihin wato ya kai shi matsayin da ya so ya kai shi da girma da ya bashi kuma ya mana bayani irin gwagwarmayar da ya sha da mutanensa has inda ya je ya kashe wani mai taurin kai ya masa taurin kai ya masa tsagiranci annabi musa ya gasa masa rankwashi ya zubar da shi ya kashe shi kuma yana cikin abokanan gaban shi amma duk da haka saboda annabi ne akwai tsoron Allah sai da yi nadama da da na sani akan da ya sani da bai kashe shi ba Allah ya mana bayani ya fita daga garin da yake ciki yana cikin tsoro kharaja min khaifan yataraqqab har yana addu'a yana ya ubangiji ka kubutar da ni daga mutane azzalumai arama ka tuno daidai wurin me Allah ya ce ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين haka ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه haka فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah malam ya karanto mana ayoyi da Allah ya yi bayani irin falala da daraja da ɗaukaka da ya bawa wannan annabi nashi da kuma jarrabawa wai don a nuna ma cewa bayan Allah ya ɗaukake ka to kuma fa za ka yi gamuwa da jarrabawar Allah tabaraka wa ta'ala bayan ɗaukaka Allah ya yi maka to akwai ibtila'i duk da matsayinsa shi annabi ne manzo ne amma sai da Allah ya jarrabe shi wani ya rena shi ya yi magana wani ya faɗa ya maida masa da martani annabi musa ya zuci ya gasa masa rambashi ba wa kaza hun musa faɗaɗa alai ya rambashe shi ya mutu kala hada min amalin shaitan ya ce ka wannan yana daga cin aikin shaitan ma'ana kisan kai wani ya kashe wani wannan aiki ne na shaitan da na sani da bai yi ba da haka duk wanda yake sana'ar kashe mutane yake hallakar da mutane ya sani cewa ya jefa kansa cikin amalin shaitan ya ce innahu aduwun mudullun mubin lalle shi shaidan maki ne mai batarwa kuma mabayyanin batarwa har sai da aka bayan shawara cewa to ka fahimci musu kisan kai kuma suna neman ka kai ma za su kashe ka وخرج منها خائفا يترقب يفتا yana cikin tsoro aka ba shawara cewa ka fita gabar garin kaga malam annabin Allah ne ai akwai kariyar Allah tattare da shi amma ba a hana shi al-akhdhu bil asbab ba menene al-akhdhu bil asbab lokacin da kake tunanin wani zai cutar da kai to ka bi hanyar da zaka kare kanka daga cutar da zai maka ba cewa kai imani ne ka je ka mika wuyanka su halakar da kai suka sheka ba duk inda za ka iya kare kanka ka ɓuya daga cutar da kai da za a yi ka ɓuya daga zaluntar ka da za a yi ka ɓuya daga makirci ka kare kanka daga kulle-kulle da za a yi ma ka yi iya ƙoƙarin ka kai a ga annabi ne amma ya fita yana cikin tsoro har ma ya daga hannu ya addu'a ya ce qala rabbi najini min al-qawmi zalimin Allah ka kare ni daga mutane ka kubutar da ni daga mutane azzalumai ashe annabawa sun rayu da azzalumai kuma Allah ya amsa masa addu'arsa Allah ya kubutar da shi ya sauƙaƙa masa ainihin wato tafiya har ya tsallaka ya shiga madiyana da ya je madiyana ya rayu shekara ashirin a can ai shekara goma bayan ya gudu ya bar inda ya kashe wannan bakin fenin zan yi bayanin labarin kisan in mun zo tafsirin ayar insha Allah rajul ne min adai to sai tafi madina ya je ainihin ya shekara goma a can ya haɗu da wani dattijo wani babban mutum cikin manya-manyan garin ya je masa aikin ƙarfi aikin kuɗi ka ji malam annabin musa ya je ya yi aikin ƙodago a gidan wani shekara goma sas akwai wani aibu ne don na zama yaron wani ina masa aiki yana biya nan akwai wani ci baya ne ha duk wanda ya samu hanyar da zai ci ya sha ta halal je ka yi da annabin allah ya je ya zama annabi ne fa amma ya yi aiki a hannun wani shekara goma a jiran har sai da ta kai ga annabi Musa ya auri 'yar gidan bayan wannan mudda ɗin ta kai ɗaya daga cikin 'ya'yan wannan dattijo da ya ga irin ƙoƙarin da annabi Musa ya yi su kansu 'ya'yan gidan suka ga himmar da annabi Musa yake da shi suka ba wa babansu shawara cewa to Allah ka ka kai mai sakayya ba shi ko da yake dattijo ne sai ya ga sakayya da zai bari ya samu ɗaya gangariya a cikin 'ya'yansa ya aura masa amma ya ce zan baka auren nan ba kyauta ba ka auri yata amma za ka yi min aikin shekara goma shekara takwas in ka cika goma ka birge ni ka yi abu mai kyau na musa yake cewa babu komai insha Allah za ka same ni cikin mutane da kwarai har ma dalla da mana wuri daga farko farkon isa
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمه وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل Allahu akbar ai malam labari da annaba yana da dadi kwarai da gaske Allah ka hada mu da su a gidan aljanna duk zamu zo mu fafata akan wannan larabcin da ayawi da Allah mai karanta mana ashe yana nuna cewa yana cikin sakayya da ya kamata kai wa mutum in yi maka hidima ya maka hidima ka aura masa da yarka ko baka ji ba ya daɗe yana maka aiki ya daɗe karkace yaron gidana ne ai bai isa ba ai kaza kaza ke kuma karkace yaron gidan namu to ga nan Musa dai ya auri yarinyar gidan mai gidansa malamai sun sabani wannan da cirin wani ne wasu kace annabi shu'aibu ne wasu kuma suka ce wani ne dai bawan Allah salimi na kwarai da haka ana karanta Qur'ani ne da mai aiki da shi Allah tabaraka ta'ala bayan ayoyin da Arma Jamal ya ci gaba da bayani to ga nan Musa nan yanzu da ya auri ya amma shi ma dattijon yana da wayo da dabara yace ga yanan nan baka amma bai mai arhaba shi sadakinta aikin shekara takwas za ka yi ta ɗebo ruwa kana faskare kana aikin gida kana ta hidima sai tsohon ya ce in ma da za ka kammale min shekara goma to gaskiya da zan so haka sai annabi Musa ya ce a wannan ai wani abu ne tsakanin ni da kai satajiduni insha Allah min salihin to lokacin da annabi Musa ya gama da wannan ajali na shekaru goma da yake annabi ne sai kammala masa ya cika masa goma ɗin ya gama wannan duk a madayana aka yi wannan abu sai ya sake kama hanya zai juya zai koma misra inda ya baro yana tafiya sai ga wata wuta yana ganin wannan wuta sai ubangijin sai umarce shi daga ganin wannan wuta sai Allah ya ce shi kai annabi Musa tafi wajen fir'auna wajen da mutanensa ka ce da su su bauta wa Allah shi shi kadai fir'auna ya daina da'awar shi Allah ne annabi Musa tunda yayi aure ya samu taimakon Allah sai kama hanya ya tafi gura zuwa isar da sabon Allah tablighul risalati rabbih to amma kash ya ga wulakanci sosai kuma ya ga makirci sosai suka karyata shi har inda Allah ya ba mu labarin cewa muka ɗauke su shi fir'auna da shi da mutanensa muka nitsar da su duba ka ga ƙarshen azabai Allah rama ya za yi mu tafi lokacin da Musa ya tafi da ya faru فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليهم إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من ومن اتبعكما الغالبون الله يسرك على الهيل الله تبارك وتعالى dukkanin yana ba mu labari da kissar irin abubuwan da annabi Musa ya gamu da shi lokacin da ya fafata ya haɗu da Fir'auna. Kuma alhamdulillahi Allah ya bada galaba da rinjaye ga annabi Musa wanda a gidan Fir'auna ya tashi duka an mun zo tafsirin ayoyin zamu yi bayani wanda shi wannan yana nuna cewa zaka iya renon yaro ya zo ya zama mai gidanka daga baya bayan wannan ayoyi da Allah ya karanta mana sura kuma sai ta dawo tana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana rarrashin annabi dangane da abin da ya same shi daga Qurayshawa mutanensa ta masa bayani cewa wannan alkur'ani yayi hakuri daga Allah ne kuma alkur'anin ya umarce shi da cewa ya tinkari mushrikai da kafirai ya gaya masa gaskiya sura ta yi bayani cewa wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai shiryar da wanda ya so ba innaka la tahdi man ahbabta sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kuma sura ta hakaito mana maganganu na mushrikai da yawa wanda suke ta jefa annabi sallallahu alaihi wasallam dan sarauna masa imani dan kuma sarauna da imanin waɗanda suke bin sa annabi ne ba su ai sarauna da imanin shi ba kamar yadda sura ta yi mana magana akan mummunan makoma da dukkan kafiri ko mushriki zai tarar ranar tashi alƙiyama har Allah tabaraka ta'ala ya ƙare wannan bayani da fadin sa wayo mai nadihim fa yaqulu ma za ajabtum mursalin fa amiyat alaihim al-anba'u yawma idhin fa hum la yatasaalun duka a cikin surar nan Allah ya mana bayani ara ma zaka ila al-mu'minun da Allah ya magana akan annabi yake rarrashin sa mu je ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أولئك فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون an gaishe ka arab Allah ya saka da alkhairi Allah Allah Allah ka ba mu Qur'ani Allah ka ba mu Qur'ani Allah ka ba mu Qur'ani bayan waɗannan bayanai sai surar ta ɗaukaku daga wannan bayani wannan ya shafi manzon Allah ne da mushrikan da ya taba gurmaya da su to yanzu kuma kissar da zamu shiga alaran ba zai dauko mana shine kissar Annabi Musa da Karuna Allah ya ba mu kissar Karuna wato shi Karuna wani mutum ne cikin mutanen Annabi Musa Allah ya ba shi ni'ima Allah ya ba shi arziki ya bashi abin da ya bashi amma kuma ya alfahari ya nuna isa aka yi masa nasiha aka masa gargaɗi amma ƙaruna bai ji nasihar ba masu wa'azi suka yi mai wa'azi ya ƙi masu tsoratarwa suka tsoratar da shi ya ƙi har sai da bayan allah na ƙwarai suka gamsu cewa karuna ba zai ga nasiya da suka faɗa mashi ba da annabi Musa shi ma ya ta tsoratarwa yana cewa ku ji tsoron Allah kaitanku ladan Allah shi ya fi ladan duniya shi ya fi roman duniya ma ba mai samun wannan sai mai haƙuri to aran ma ya haƙuri ka shiga mana kisa karuna da mu ji wai me ya faru na'am
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوةً من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا, وي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
an gaishe ka gwani na gwanaye Allah ya baka ta uku da ta hudunka ya hada maka wasu gwanaye eh ka je ku ta gwanewa a can Allah ya saka da alheri wannan duk kissa ta karuna ce da shi da mutanensa da shi da adam musa da mutanen shi duka fashin bakin da karin bayanin zai zo nan gaba insha Allah da ƙarshe alarman nan naga alama so yake ya kammale mana su kasar nan gaba daya dan naga har ya zo shafin ƙarshe surar sun ji mana magana akan wato bayan kawo wannan kissa sai aka yi mana magana a kan dukkan wani abuwa da suke faruwa al'amura ne na duniya amma gidan lahira Allah yana tanadar da gidan lahira ne ga waɗanda ba sa neman ɗaukaka ba sa neman barna a bayan ƙasa Taron Madi ya karanta mana wannan ayoyi a ƙarshe bayan haka Allah ya rufe kissar a cikin wannan sura da tauhidi ta inda Allah ya ce wala tad'u Allah ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukmu wa ilayhi turja'un Allah ma dan ka ta samu da abin da ya saura na'am إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
zance ya ƙare malam har ya nike surar nan gaba daya ya banna da aiki sauran fassara wannan shine kanun labarai na suratul qasas da zamu karanta tafsirin ta insha Allah tabaraka wa ta'ala a sati mai zuwa kun san yana ma zo labarai ana dan faɗan kanun labarai ko to wannan shine tabakala shi na surar abin da na faɗa na daidai Allah shi ma mulada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana abuwarsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh